أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التصليم كأنك تراها نبب مالمي محمد ناصر الدين الباني وبنجي تعالى كرام الجنك cikin kabarinsa darasinmu na baya mun shigo bayani akan abin da ya shafi alqanut bi salat al-khams dinazila muka tsaya zamu tashi alqanut fil witr yin alqanut a sallar witri sallar wuturi sallar dare ce wanda nabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadatar da al'ummarsa cewa inna allaha wudra yuhibbul wutr da haka ta daga cikin mizanin awan imani ba wanda yake kiyaye sallar wuturi sai mutumin da yake da imani da kaga wuturi bai sha kanka ba to imanin ka yana da matsala dole ne mutum ya auna kanshi da kanshi ka yi kana sallar wuturi eh to alhamdulillah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gade daga cikin sabai ya ga shi mai rauni ne tayi mishi ma kadda ya kwanta ma har sai yayi wuturi duk da an fi son ya zama shine sallar karshe a cikin sallar ka ta dare amma in kisan baka iya tashi to kadda ka yarda ya kwanta barci baka yi shi ba da haka a wuturin na ana yin alkanutu da'iman naka shine anan malam ya koro mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin alkanutu a sallar wutri akwai bambanci tsakanin alkanut wanda ake linazila wani abu ya faru kwanarin tsoron faruwar shi da kuma alkanutun da ake a sallar wutri mun karanta a baya alkanutun da ake saboda faruwar wani abu ko kai ya faru ko an shiga cikin matsala ana yi a cikin sallolin na guda biyar azhar la'asar magariba isha'i da asuba amma ba a yi shi a sallar juma'a kuma shi wannan na sallolin furilla da ake alkanutu ana yi ne bayan an dago daga ruku'u na ƙarshe amma alkanutun da ake a wutiri ana yin ne kafin a kai kafin a je ruku'u gane shi ne bambancin su وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في ركعات الوتر احيانا النبي صلى الله عليه وسلم yana yin alqanut a sallar wutri wani lokaci idan kaga dama a wasu lokuta kai a wasu lokuta kuma ka bari waja'alahu qabla ruku kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alqanutun wutri gabanin yin ruku na karshe kafin ruku na karshe ake yin ta wancan kuma ta salafin lafa in an dago daga ruku'i da an gama ta kawai sojira za ji wannan ku ta sallar wuturi in ka gama karatun na sura na fatiha da sura kafin ka je ruku'u don ne za ka yi alkarutun wa allama al-hasan bin ali radiyallahu anhu an yaqul manzo Allah ya koya wa jikin shi Hassan dan Ali Allah ya yarda da shi ya ce masa iza faraga min kira'atihi fil wutr lokacin da ya gama karatun shi a sallar wutri ya gama karatu karatu na karshen raka ta karshe gina ko sai manzala ya koya mashi ga yanda alkanutun take Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita wa qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يظلم من واليت ولا يذم من عليت تبارك ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك wannan shine sigal alƙanutun wuturi da manzo Allah ya koya wa Hassan bin Ali jikan shi kenan ma'ana Allah ka shirye da ni cikin waɗanda kake shiryawa ka ba da lafiya cikin waɗanda kake baiwa lafiya ka juyar da ni inda ya dace ka juya ni ka yi mini albarka cikin duk abin da ka bani ka ji fa ka roki Allah duk abin da ya baka da matanka da ƴaƴanka da aikinka da arzikinka duka Allah ya sa musu albarka ya kace ga kullun kana ga ma Allah wannan irin lokaci mai tsada cikin dare ai ka san lalle wata ran za a dace da karbuwa wakili sharra ma qadait Allah ka tsare da dukkan wani sharrin da ka hukunta dan Allah kai kake zartarwa ba wanda yake zartarwa a kanka babu wanda zai kaskanta in dai ya jibintar lamarin shi a gare ka kuma wala izu bin adalci duk wanda ya adawa da kai ba zai ɗaukaka ba albarkaka ta yawaita da girmanka ba wani gurin tsira ko gurin lamewa ko gurin gudu daga gare ka illa zuwa gare ka shine ma'ana tarjamar wannan alkanuti da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyawa jikansa Hassan bin Ali duk abin da manzon Allah ya karantar da wani sahabi to an karanta da al'umma ne gaba daya shi yasa lokacin da ake alkarufi da liman akwai kuskuren da muke yi idan liman ya koro wannan alkarufi liman zai ce allahumma hadini biman halit sai a ce amin ko wa afini biman afait wa tawalla liman tawalla da bariki liman atait wa kini sharaba kadai to daga nan gurin baka kara ce amin fa zaka yi shiru ne dan yace innaka taqadi wa la yuqda alayka dan ba addu'a bace Allah ne yake wa kirari ba a ce amin anan innahu la yazlu man walid nama ba ce amin daga da an ce amin kuskure ne ba wala yazlu man adai ba wanda zai adawa da kai ya samu daukaka nan ma sake mutane sun ce amin nan ma kuskure ne nan liman yana jinjina ma Allah yana ma Allah kirari ne ba a cewa amin anan gurin ya kamata mu kiyaye su da yawa duka haka ake ta yi sai liman ya gyara muryarsa ya rera malamai sun ce rera ta ma da siffa irin ta karatun alkur'ani shi ma bidiya ne addu'a ba a rera ta qur'ani kai ake rerawa wanda kuma ana yi haka a harami ko a harami yake yi bidiya ba a rera addu'a wannan da ake rera ta yi dadin ana amin am wala duk bidiya ce ake da mai aminkin da mai duk bidiya ce addu'a ba a rera ta ana yadda da sigar ta addu'a ta roƙo amma su diya wani kurakuran hatta wanda suke ikirarin sunan ba su tsira ba yake sunan ma fa in ana so a yi ta gaske sai an yi sunan a cikinta a cikin izala masu an yi izala wallahi akwai kwashe-kwashe da yawa kawai gaba gaɗi ne ake yi ya kamata mu rika gyarawa kullum idan an ga abu kuskure ne kala ce an daɗe ana yi ko ana yin shi a makka ko ana yin shi a madina ba duk ba hujja ba ne to wannan shi ne sigar alƙanutin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da jikan shi Hassan bin Ali ya da kyau mutum ya iya ya haddace ya rika yi a kowace rana idan zai yi sallar wuturi idan ya ga dama wani lokacin kuma ba sai yayi ba kuma mun ce ana yin ta kamar yadda mara ya koro gabanin ruku'i yanzu sai at-tashahhud al-akhir at-tashahhud al-akhir tahiyya ta karshe da wajancin yin ta kenan idan aka zo ta hiya ta ƙarshe sallah ta zo ina ta zo ƙarshe kenan su makana sallallahu alaihi wasallam ba da an yi tumu raka'atar rabi'a fi ruba'iyya idan manzan Allah ya gama raka'a ta hudu a inda ake yin hudun ba sallallahu alaihi wasallam musalli kamar sallar isha'i kamar sallar azhar kamar sallar la'asar idan ya zo raka'a ta ƙarshe ta hudu ya darasa da tashahudul akhir yakan zama dan yayi tahiya ta ƙarshe sallallahu alaihi wa alihi wasallam kene yana ga baraka ta hudu zai zauna yayi tahiya ta ƙarshe wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil ula abinda aka yi umarni a tahiya ta farko haka aka yi umarni a tahiya ta biyu don ka iya zauwa ka cikar da wasu littafi na malikiya a ce maka a'a abinda ake a ta farko ba shi ake na karshe ba a'a malam ya ce a yadda ka yi ta farko a ta karshe ma haka zaka yi wasu na fihi ma ka da yasu na fi'ula yana aikata abin da ya a tahiyar farko a ta biyun ma haka manzan Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa annahu sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqaudu fihi mutawarrikan yana zama ne zama na tawariki a zaman tahiyar karshe ba irin zaman da yi a zaman tahiyar harko ba ta bangaren zama kawai ake samun bambanci na sanar kowa sun tauri ko ya fari burukahu kenan lokacin yakan zaune sashen cinye shi za a ce kuduwawun shi alisura ilal'ar na hagun akan ƙasa sabanin wancan kuma zai dora shi akan kawan hagun wannan kuma ana so a ta yarkace in ya samu idan aka zo sallah a gane wannan raka da karshe ake ko a ta biyu ta bangaren zaman da mutane suke yi ana zama ne a ƙarƙashin duwawu na hagu a ajiye shi a ƙasa saɓanin wancan kuma ana zama ne a kan ƙaura hagu waya kan rujuka da maihi min nahiyatu wahida sai ya fitar da diddiniyar shi a nahiya ɗaya kamar yadda diddiniya guda tana kwanta ɗaya kuma tana tsaye idan mutum yana ikon yin haka don wani kawar ba lafiya wani ya yi nauyi wani bai saba mutum yana ƙarfi sai ga abin ya wajar da shi amma dai an fi son mutum ya dage ya kwatanta haka nake shine inda dama ya fi samun kamalar lada a kan ka yi zaman wanda ba haka ba inda ba a kan larura ba wajen alal yusra ta hata fakizihi wa saƙai sai sanya kawai tagun karkashin cinye shi da saƙin ƙwabrin shi wani su bulimina sai ya kafa ƙawar shi ta dama a tsaye wa rubba ma fara shaha wani lokacin kuma yakan shimfiɗa ta ƙawal ya kwantar da ita a hayana a waɗansu lokuta kenan in ka gaba ka iya cakawa manzala sallallahu alaihi yana kwantar da ita ya shimfida ta in ka kama kai koyi da annabi sallallahu alaihi amma an zo mutun yayi wancan kuma yayi wannan duk abin da yake cikin ibada na zaka akwai nau'i daya biyu ko uku haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi dan mutane su samu dandano a cikin ibada wa kana yalkamu kafihi al-yusra rukbatahu tafin hannunsa na hagun yakan dora shi akan gwiwarsa ta hagun wa ya tahamilu alaiha yana mai shimfidawa akan gwiwar kenan ya shimfida ya damke gwiwarsa ta hagun da hannunsa na hagun a lokacin da yake tahiya ta ƙarshe a inda hannunsa na dama shi kuma ya ɗora shi ina ga a wancan darasin mun yi irin rukon da ya kamata mutum ya yi wasan na fi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam kama sanna zalika fi tashahudul ula kuma ya sunnanta mana mu yi mishi salati shi annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan tahiyyar ta biyu kamar yadda ya sunnanta yin salati a tafiya ta farko ka san galibi waɗansu malikiya ne suka kawo ina ga cewa wai ba a yi salati annabi a ta farko za ka yi salati annabi sunna ne a tahiyyar farko haka a sunna ta biyu akwai imamu aduri ya ce mallamin sallah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi shahudul akhir duk wanda bai yi salatu manzon Allah ba a tahiyyar farko ya ce wajibi alai ya rita sallah wajibi ne sake sallar ba san ba ta yi ba idan har kai tahiyyar karshe baka wa annabi salati ba shi wannan babban malami yana ganin cewa sallar ya kamata ka sake ta ashe kaga ahlus sunna su suka fi kowa yi wa annabi salati a inda ma suka ce in ma kai sallar baka yi shi sallar ta ɓaci ka sake amma kawai saboda baka yi ba na bayan sallah wanda ake cewa ayi goma goma sai a cewa buga annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan ba maudu'in shi bane a yadda ake bukatar a sa ruwa in ka dauko turare ka zuba yayi dan dai kawai turare shi ya fi ruwa tsada ya ka ce nawa litir kin ruwa yake nawa turare kawai a sa turare a daga ga ka bata in abinci ne dai ba zai ci in abinci ne ba zai shayi ba to da haka salatu annabi sallallahu alaihi wasallam ga inda ake yi a ƙarshen tahiya imamu ajuri yace idan kai sallar furulla kai tayyar karshe baka wa annabi salati ba ya kamata sallar a sake ta bata yi ba a gashe wannan ke nuna yanda ahlus sunna suke bukatar yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a inda ya dace ayi amma dan an sallame ya ce salati annabi goma goma a gani ma ku ce to ɗayan kowa zai cika dan ya ana ta sha ɗaya ɗaya sai da an ce goma goma to ba ba zai cika ɗayan kuma sai zage ba yi haka ya saba yana shi shi ina ruwan shi a gani ko duk waɗannan bidiyoyi ne gaskiya ya kamata ma'azin Allah da ya min sunan babu salatu annabi da aka ce a yi bayan an gama sallah da salatu annabi goma goma wal huwa Allah da bismillah uku uku fatiha da izaja alam shira da duk shirme ne wannan babu su a nan gurin wallahi ma'azar labiya min sultan ka tsaya kai wanda manzon Allah ya koyar sai ka samu lada kuma ka samu rahamar Allah daga cikin addu'o'in na bayan sallah fa akwai wanda manzon Allah ya ce in ka kiyaye kana yi abin da ke hana ma shiga aljanna mutuwa kawai in ka ga baka shiga aljanna baka mutu ba kuma bisa yi ayatul kursi da kai astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu minka salam tabarak ya kafin kai sauran ma ayatul kursi manzo Allah ce wallahi in ka kiyaye kana yi ba abin da zai hana maka shiga aljanna sai dai baka mutu amma mutum bai yi wannan ba bai lahi ba saboda kawai bai salata annabi gobe gobe sai a ce ya ga ka harare ka saboda ka tashi ka tafi duk da tafiyar ba ita ce ake bukata ba dan akwai wanda an bara ba a fado ba ba su yi al'ada ba kuma sunna ba su yi ba da yawa daga cikin wakil wani gani yake kawai sunna ce ba da an tashi fulat da an yi salama kawai tashi fulat gani yake kama ma'aima ita ce ma'izalar Allah da yawa haka bai matasa ya zai yake ana ga matsala sai ya tashi ya taka wannan ya danne wannan kaga nan ba baka zama ahlus sunna ba kuma ne ga malamin ma wannan malamin da ya yi sallama za ta kina ne sai ya to kaga akwai matsala kenan amma malami ya haka tana yawon guri gare shi kaka zargi malamai magana da ya faɗi gaskiya ne wai kawai tun da an bar wancan shi kenan ta wala bai taka tsantsan sunna tana da wahalar gaskiya ba a baki take ba ba a ajiye gemu ba ba a so wakilin a gegewar da wannan suna daga cikin sunna ne amma sunna so ake duk inda ibada take in ka zo ka ɗabbaka ta wallahi sai daraja ka ta ɗaukaka a wajen Allah Abdullahi dan Umar ya samu ɗaukakar daraja a wajen Allah manzo Allah ya ce duk wanda yake so ya kalli dan aljanna ya kalli nan aga shine ya fito ba so dai ba an ce saboda ya fi dabbaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da kowa duk abin da ga annabi yayi sai yayi tahiyya ake kawa ga ya duka ya tsugunna aga ce lahiya yace wata rana da muka zo da gurin manzon Allah ya tsugunna ni ma shi sa na tsugunna haka ana cikin tafiya aka je wani guri aka hanya aga ya duka ya wuce taki gaban guda bakwai haka a duke aka ce cikin yake ciwo yace lafiyar shi kalau me yasa ka yaka yace wanda sun zo da manzo Allah za a wuce daidai nan gurin ya duka hila ka je tsaye meke shi yasa yi wani sahabi yace da ni akai wurin tahiyar ina nan kuma haka akai amma ai lokacin da haka ya faru wani icce ne a gurin yasa manzo Allah ya sunkuya ce ba da ya sunkuya ba inda ya sunkuya ko mu sai mun sunkuya da gani da haka duk abin da manzo Allah yake ta fuskar ibada har rayuwa idan kana so ka zama ahlus sunna to da baka amma wani dan yabe wasu haushi ma shi ya gane sunna ana sallama sai ga kawai ya tashi kuma zai je kawai zo a bakin titi ne ba ya kama hira ko ya shiga whatsapp ko ya shiga facebook amma ba zai daya wallahi wannan azkarkin da bayan sallah akwai fa'ida da yawa a cikinsu mu diba subhanallah walhamdulillah kasai wallahu akbar so 33 ukun nan lokacin da aka samu wannan zikirin me ya faru talakawa ne sai ga idan aka zo sallah za a yi sallah masu kudi ma za a yi sallah da su idan aka zo azumi haka nan idan aka zo nafila haka kuma su sai su je su hudda zakka su raba sai su dauki dukiya su bada ajin jihadi sai su maki marayu suka tattaru suka suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaba ala dusur bil wujur ai masu kudi sun kwashe da damu rakiya kadai muka zo duk wata ni'imar Allah madawamiya da ya alƙawari masu kudin nan sun kwashe ta ya rasulullah annabi ya tambaya me dalilin ku suka ce yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum suna sallah yanda muke yi sai azumi yanda muke su yi nafila su yi kaza su je jihadi mu je jihadi amma yatasaddaquna bi fudul amwalihim sai su zo su dauki dukiya su bada sarka su yi zakka su yi kyauta su yi da marayu ya za a maka su annabi ya ce ba zan gaya muku wani abu da idan kuna yin shi za ku tsere musu a wajen lada fantin kau ba duk abin da suke da dukiya ba su kai ku alada ba sai sun yi da abin da kuke yi suka ce muna so yaro sai annabi ya ce to yanzu da kun sallame ku ce subhanallahi so 33 alhamdulillah so 33 wallahu akbar so 30 da nawa da uku sai ku cika da mi da wannan kalmar shahada suka je suka ci gaba da yi masu kuɗi ba sani ba sai labari ya kai musu an ce wani mai kudi ne mai hikima sai riba wata mahaukaciyar kyauta ka san ka san labari a gurin talaka yi mai kyauta ko ka bige shi da wani da wani burgi yanzu duk labari da baka sani ba za ka same shi yace na ji an ce kaman wata ran kun je gurin manzo Allah kun kai kukan kun yace eh mana ai abin da kuke yin nan ne ga kun wuce mu muke kuka sai aka rakanta mana wata addu'a da ba za kuma ba za kuma kai yabo ba sai sai in kun yi ta yace wata iri ce sai ya gaya mishi ni ma je gaya min wasu masu kudi suke ci gaba da yi subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah sau 33 bayan sallar farilla yanzu da suka ji masu kudi suna yi suka tattaro kuma suka dawo gurin manzo Allah ya rasulullah ai har sun samu labari yan uwan su ma yi suke annabi da yi shiru yace to sai dai ku hakura zalika fadlullah yuti man yasha wannan farala ce ta Allah yana baiwar da yaso ba yanda za a yi kuma in dai sun yin to shikenan su ma sun samu abin da kusa sai dai ku hakura mu diba irin falalar da ke da ku a wurin tasbihin amma sai ga mutum baya yi wasu ahlus sunna ne da an salame qarab ya tashi ya je mu diba irin falalar da ke da ku cikin wannan tasbihin tasbihi ne wanda manzo Allah ya bada shi a wani guri ma saboda samun tattalin arziki na rayuwa Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta je gidan manzon Allah tace tsadar rayuwa talauci ya mamaye ta ita da mijinta idan babanta yazo a gaya mashi ya taimake su ta dawo gida annabi na zauwa aka bashi labari sai ya je ya kwankwasa gida cikin dare nana Fatima bintin rasulun sallallahu alaihi wasallam tare da mijinta sun kama kasan talaka in yi rubuce sai mi sai barci kawai har sun banta a shimfiɗa sai suka zafi ne ce a kowa ya zauna gurin shi ya zai zauna tsakanin fatima da ali gina malamai suka ce wannan shi ke nuna sunna ne uba ya rika kai ziyara gidan 'ya'yan shi kuma a kowane lokaci zai iya zuwa musamman 'ya'ya mata annabi ya ce na ji labarin abin da kika zo nema sun yi tsammanin ma ya ci ko wata zinariya da ya ka musu ce to ba zan ba ku wata adda wanda lokacin da kuka zo kwanci za ku yi ta in dai talauci da ya ku da shi kun yi sallama wata adda ya basu ba wani wuri da ya basu ɗari kaza ko dubu kaza ba ce da kun zo barci kawai ku rika subhanallah walhamdulillah sau talatin da uku uku Ali bin Abi Talib yace tirran da manzo Allah ya gaya mishi wannan talauci bai taba shigowa gidan shi ba yace dukiya Allah ya bashi ta hayarsa inda zai aje to kai baka yi a wajen sallar baka yi a wajen kwanci kuma ka ce kai ahlus sunnah ai kwa sha ku kuwa da talauci ko to Allah raba mu da shi to wallahi ya da mu rika dabbakawa shine sunna idan an ga wani aiki ga yadda manzo Allah yake idan an zo a aikata shaka da shi da sunna ba suna bane sunna ba ci gaba da karatu mu ina muka tsaya yawa an ce ya sunanta yin salati gare shi shi annabi da kan shi yana yin salatin Allah yana mushi kuma ya sunanta mu yi mushi lokacin da muka zo ta hiyar harko da ta karshe ko? وقد مضى هناك ذكر ذكر صيغه الوارده في صفه الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم مالا yace an samu sufofi yanda salatin annabi yake a cikin darasin baya ina ga har wajen guda bakwai yanzu sai wujubu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajibcin yin salatin ga manzon Allah wa qad sami'a sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi annabi ya ji wani mutum yana addu'a a cikin sallah lan yumajidullahi ta'ala bai girmama Allah ba wala mai sallar ala nabi sallallahu alaihi kun baiwa manzo Allah salati ba haka kawai yake roƙon Allah kai tsaye darat fa qala sai manzo Allah ce ajal haza wannan mutum yayi gaugawa summa da'ahu sai annabi ya kira shi fa qala lahu wa li ghairihi annabi ya gaya wa wannan mutum yace ba ma kai ba ko wani daga yau in zai roki Allah ga yadda zai idza salla adukum falyabda'a bi tahmidi rabbih jalla wa azza idan wani zai yi sallah to ya fara da godiyar Allah ma ka karanta alhamdu in za ka yi addu'a ka fara da jinjina ma Allah ka gode ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wasu na'alai ka yabe shi sun mai salli sanar sai kai wa annabi salati wa fi ruwayatin a wata ruwaya yace idan wani ku zai yi sallah domin da sallah da addu'a duka su ɗaya ne dukkan sallah addu'a ce yace li yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u bima sha mutum yawa annabi salati sannan ya roki abin da yake so abin nufi a nan gurin duk lokacin zaka roki Allah bukata duk yanda kake gaugawa to yi kokari kai kai bi Allah kuma kawa annabi salati ko wannan kadai kai ya isa kasan malamai na da ba sa karantar da mutane irin wannan dan duk matsala in ta taso sai an zo gurin su shi ko wannan shine kila da malam da wanda ba malam ba kowaye zai roki Allah bai wuce yi wannan ba yanda aka amsa malami haka za a ɗan ka roki Allah da wannan kai ma haka Allah zai amsa ba ba bambanci kai bawan Allah ne shi ma bawan Allah ne kuma annabi ya bada lakanin ya ce shi wannan da ya kira wanda ya kuskure bai yabi Allah ba bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kai da waninka duk lokacin da za ku yi addu'a to ku girmama Allah ku yabe shi sai ku yi salati sannan sai ku roki abin da kuke so wannan kawai shine zakar duk wani wanda zai wani abin da ba haka wasu kulle yi wanda ya wannan shine ya bi hanya darat kai ma ku aika na iya bintako waya tare ka saboda ka bukatar ka a wajen Allah subhanahu wataala idan kana so ta biya idan ka tashi roƙon Allah ka yi ma Allah kirari da waɗansu sunayen shi wanda yake so a jinjina mai da su sai ka wa annabi salati sai ka roƙi duk abin da kake so haka annabi ya ce wa sami a rajulun yusalli haka manzo Allah ya ji wani mutum yana sallah fa majidallaha ya jinjina ma Allah wa amidahu yayi ba Allah ya gode wa Allah wa sallar ala nabi sallallahu alaihi kuma yawa annabi salati fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce idan tajub biro kowa baka annabi ya ji shi ya girmama Allah ya wa annabi salati sai yake kai roki in maza ka roka yanzu za a karba wasaltu na yanzu ka gaya wa Allah abin da kake so za a ji ka a karba kuma ka roka yanzu za a baka kenan mun shi ke nuna kenan maftahu du'a girmama Allah da yaban Allah da kuma salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine makullin da ake bude kofar da ake roƙon Allah Allah ya karba ya wajubul isti'aza min arba'i qabla du'a wajibcin mutum ya nemi tsari da abu guda hudu gabanin yayi addu'a idan ya gama tafiya su ma waɗannan addu'o'i akwai wani malami da yace duk mutumin da ya sallah bai roki Allah abu hudu ba sallar shi ba ta yi ba aka ce mai dalilin kace bai taba ganin manzon Allah ya salla ba tafurilla ko tunafila sai ya roki tsarin Allah da wani abin guda hudu da haka da kai ba kai ba shi a ganin salla ba dai ba to kaga irin wannan ne ya kamata a matsawa mutane eh ba salatu adabu goma goma ba ko wani abu daban wannan wanda malamai suke ganin ma idan baka yi su ba sallar kana da matsala wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul manzon Allah yana cewa idza faraga adukum min at-tashahudi idan ɗayan ku ya gama yin tahiyya ta ƙarshe shi ne shi al'akira falasta izu billahi min arba ya nemi tsarin Allah da abu guda hudu annabi da kashi kullum sai ya nemi tsarin Allah da wannan abin guda hudu duk lokacin da ya salla shi ne Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsare gare ka daga azabal jahannama jahannama bala'i ce ba ba sallar da manzon Allah zai sai ya nemi tsare da jahannama wa min azabil qabr ya Allah ina neman tsarinka daga azabar kabari saboda azabar kabari ma bala'i ce ko a cikin ruwa ka mutu kihi ya haɗe ka idan Allah ya ga dama sai ya jarrabe ka da azabar kabari dama ai ba gangan jikin bane ake wa ruhin ne ko wuta ta kone ka idan Allah ya ga dama sai ya jarrabe ka da azabar kabari kuma azabar kabari har mumini ana iya jarraba shi da ita akwai wadansu laifuka da muke suna janyo azabar kabari ya kamata mu kiyaye sa'ad bin ma'az irsadul arshir rahman li mauti al'arshin ubangiji sai dai girgiza saboda ya mutu saboda mutumin kirki ya bar duniya al'arshi wa ya girgiza ya gora san ko bangon gidanka ba zai girgiza ba saboda mutuwa kawai da matsayin bai kai ba amma duk da haka sai da Allah ya jarrabe shi da azabar kabari aka ga annabi mala'iku dubunne suka sauko dan halarta jana'izar shi amma lokacin da aka rabe sai manzo Allah ya ce ga kasa nan ta matse sa'ad roƙa mai Allah maɗaukakin sarki ya yi mai ajarbe da azabar kabari annabi ce da akwai wanda zai tsira daga azabar kabari yace da wannan mutumin ya tsira saboda al'arshi ya girgiza saboda ya mutu mala'iku dubu saba'in ko dubu da wanda suka sabko kai shi da aka mai kashi kabari ma yan matan aljanna suka tarbe shi an ji sai da ga manzo Allah yana mulmushi amma aka jarbe da azabar kabari to saboda wannan ne yasa manzon Allah duk sallar da yi sai ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr Allah ina neman tsarinka daga azabar jahannama da kuma azabar kabari Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wuciya wata rana a bakin makabarta sai aga ya ce waɗannan kaburukan da kuke gani ana musu azaba wannan kaburukan guda biyu ana musu azaba Annabi da ya shiru sai mutane suke ce wannan ko me suka yi kasan sai a wani hararo manyan laifi ko sai annabi ce mai azuba na filka biyu ba wani babban abu ne ya sa ake musu azaba ya ce ɗayansu da kuke gani annabi manta yake ya gama wancan da wancan ya daga cikin abin da ke jami'a labar kawai ce ɗaya kun mutum da bai kiyayewa wajen ɓangaren hutsari in ya zo sha sai su ki hutsari ya taɓa jikin shi bai damu ba kenan wajen ɓangaren hutsari ma in mutum baya kula yana janyo azabar kabari da ma waɗansu abubuwan da suke janyowa wanda ba wannan ba har manzan Allah ya je karyo itacen dabino ya sussuka waɗannan kabarurukan ya ce la'alla Allah ya sassauta musu azaba kafin itacen su bushe an ce wannan kususiya ce ta manzan Allah kar abin ne dan uwa ya maka je karyo ce ka soka wai da a sassauta mai kaga wai ka murna mai zato kenan ya haka ne akwai wani garin zaga mutane suna zuwa su dasa ice a gindin kabarin ko a zo a kawo wani ruwa a rika ajewa waya gindin kabarin wai dan tsuntsaye da da Allah ka diba wace bakwanci ne ake duk jahilci ne wannan duk abin da bai zo a cikin nasi bai kai shi Aisha Rahodi ya ce kawai kai to haka mazala ke neman tsari da azabal jahannama da azabal kawai wa min fitnatil mahya wal mamat da kun fitnal rayuwa mutum kana iya sabon shi mumini tun da sa ya waye gari yana mumini kafin marece ya zama kafiri haka mazala ce ko ya mareta yana mai imani gangari yawa ya zama arni annabi ya ce ya sayar da addinin shi saboda wani abin da bai taka kara kara na duniya wannan shine fitina ta rayuwa kana da imani sai ga Allah da rabe ka da wata rashin lahiya da ba ruwanka da gurin boka yanzu zai karka zuwa gurin malaman tsubu har a gurin boka akwai wannan uwa wanda ba yana daga cikin ahlus sunna yana arlit ya kamu da rashin lahiya ya tashi rashin lahiya ya kai rashin lafiya har ya zo gida a wani gari na kasatawa to ka san gida ko ai abin da suka sani shi zasu da aka ce kawai wannan harkar ta gida ce a ji a mai kaɗai aka ji a kira ya bokaye aka sa garaya sosai aka yanka da akuya ta kai boka ya sha jini aka lullube shi da bargo boka yana cashewa kawai da aka bude babu ya sa kai a ga wani aibitinus ga shi halin suna ga shi yau an zo ana bori ya mutu a kan shi kuma wannan kasa sai abin da Allah ya ko a sai abin da Allah ya wannan kowa bai da cewa ana sai abin da Allah ya to ya mutu ana mai shirka inda yadda shi ne ai ya gama yawo wallahi Allah ya sauke to rayuwa kenan kana ya samu fitina a rayuwa sai ka zama kaman ba kai ba sai ka canza ko da kana talakanka ka zo ka yi karatu ka samu diplom ka jima kullum kana zuwa ina ne gurin da ake afish na ina ayan fiye kana zuwa kana laika hankalin ka kwance ya sallah da salati da imani yanzu sai ka samu wani matsayi babban kujera sai a ce ma a wannan kujera ba ta yi wata zaune sai ka tashi tsaye ta kace sai gure ka nema ya ta kama ka ware da aka bashi wannan matsayin ai nan da nan suka haukata shi kawai shi kenan sai ga haka ne dakor ya za a yi da akwai wani malami yana nan aike shi baya kunda ɗaya ka fara kana zuwa kana duka malam boka kaga an samu fitina da kana talakan ka ma baka je gurin malam boka ba ko dan tsubu yanzu kawai wai ka samu matsayi ka gane cewa Allah ba ya iya ba sai an yi shirka a garin ma an shiga fitina irin wani abu yana faruwa ko bai faruwa da yawa ne ni na san mutane da yawa da ba su zuwa gudun tsubu da boka wallahi da suka yi samu matsayi kawai shi kenan suka fara zuwa gaba kaga abin ne an tashi sai kaji haka za a ci ba kawai abin ne bai yiwuwa ne an tashi sai da can baka da matsayin Allah baka yanzu Allah ya kasa kaje ga sai kaje gurin boka an yi shirka to duk wannan yana daga cikin fitinar da mutum yake jin karo da ita a rayuwa shi yasa manzon Allah yake neman tsare fitinatul mahaya wal mamat kullun ka nemi tsarin Allah ya kada ka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa kwa zuwa gama ka da wata irin mata ta mai da kai mushriki kwa zuwa gama ka da irin wasu yaya soyayya ta sa su mai da kamar duk wannan abin yana faruwa ko ka zo kai wani aboki kana zaman zaman ka sai zo mai da kai mushriki ko zo mai da ka dan kwaya da baka shan komi ko mai da kai mashayi ko mai da kai mazinaci da baka yi duk wani fitina mutum yana cin karo da ita a rayuwa ko bai ci ana cin karo da ita shi yasa a cikin sallah kullum manzon Allah yake neman tsarin Allah da azabar jahannama da azabar kabari da fitinar rayuwa da fitinar mutuwa wannan suna daga cikin addu'o'in da ya kamata a ce mutum ya lalace a kowace sallah ta furilla ko ta nafila bayan tahiya kafin kai wata addu'a bayan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kayi su haka fitinar mutuwa wala duk wanda kake ganin shi a nan gurin duk imanin shi in dai ba an zare mishi ne ba to bai tsira da fitinar mutuwa ba diyawa sai sun zo mutuwa suke ridda diyawa sai sun zo mutuwa suna mutanen kirki sai su mutu kuma su je wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi sai zaka samu mutum yana aiki aiki irin yan aljanna hatta har sai ya kasance tsakanin da shiga aljanna bai wuce dani ɗaya ba kirzi ya rage bai amul bi amul ahalin nar kawai sai aiki irin da yan wuta sai ya mutu akan kuma bai dukula sai sai ya shiga wuta kamar da ka iya samun wani mutum yana aiki irin da yan wuta a zahirin ganin idan mutane aikin irin da yan wuta ne amma kila zuciya shi daman tana da kyau a wajen Allah alaƙa shi da Allah tana da kyau kila ya rage ya mutu da wannan aikin mummuna kawai sai ya zo ya aiki irin na mi irin da yan aljanna kuma sai ya cika akai sai ya mutu shiga aljanna shi sa dan adam baka da tabbas muddin baka mutu ba wala baka da tabbas kullun ka roki Allah ba ka kyawun karshe duba wani mutum yaki ya kaje ya yi jarumta kwarai a yaƙi ya karkashe kafirai sosai a ƙarshe aka zo aka mai rauni bakin cikin raunin nan ya sa ya ɗauki wuka ya kwaba a kan shi ya mutu kuma annabi ya ce ya ta yi wuta saboda yawa Allah gaugawa ya ji ciwo ya kai ciwo bakin cikin ciwo ya sa ya ya kashe kanshi da kanshi duk abin da ya zama asara kisa rayuwa kadda kare ni mutum kai ta kanka tunda kai baka san ya ka kare ba wanda ya kare shi ne ya kamata ya alfahari shi ku baya nan amma kai da baka mutu baka san da me zaka cika ba to wallahi kai hankali shi yasa manzo Allah yake neman tsare da sharrin fitinar mutuwa mutum ya zo mutuwa a ƙarshe sai ya mutu a cikin saban Allah a mummunan aiki a mummunan aqida ya je kuma Allah madaukakin sarki ya kuta alhali ya rayu kuma a cikin ibada a cikin imani Allah ta'ala ya shirya da ku wannan shine addu'a ta uku wa min sharri fitnatul masih dajjal annabi yana neman tsare da sharrin fitnar shafal dajjal dajjal kinnan bai zo ba amma babu wani abu da ake jiran zuwan shi wanda yafi komai fitna kamar dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam da yake baiwa sahabbai labarin dajjal wallahi hankalinsu tashi yayi duk karfin imaninsu suka girgiza wani sahabi ya ce yadda da tsoron kamar in ya gama labarin ya ce ga nan a cikin dabinai na bayan gari saboda tsabar firgita annabi ya ce ya nake ga hankalin ku ya tashi a duk wanda juje dai bayyana a yanzu ina cikin su to ni zan kare su da shirin sa ma'ana ni zan muku maganin shi amma fa in na bar duniya in ya bayyana to kowa kowa sai dai iya maganin shi sai manzo Allah ba da lakani ce duk wanda ya iya karanta aya goma ta cikin suratul baqara ah subhanallah suratul kafi wasu malamai suka ce ayi guda goma na farko wasu suka ce biyar na farko biyar na ƙarshe to Allah zai kare shi da sharrin dujal dujal kin nan masifa ne in ya zo duniya mutum da yawa wanda baka tsammani sai sun bi shi shi zai ce a sama ta yi ruwa kuma ta yi ya ce ƙasa ta yi tsiro yanzu tsiron ya girma a yi amfani da shi kuma ta yi ya kashe mutum kuma ya ce ya tashi kuma ya tashi ai da yara a imanin tsibbu ake fara gayar zama an yi imanin shi yanzu ya kama tun a ce dan tsibbu ne wanda in yi aiki bai kuɗa gayar za a taru a gurin ka gayar da za a taru an taɓa ɗauko wani boka daga wajen najeriya na aka ce ya zo ya zo masallacin yan maraɗi gurin ya yi gaɗa cikin dare yadda aka ɗauko shi a kashi masallacin lawal bala shi ma duk gurin sai da ya cika musulmi ne suke zuwa gurin wannan mutumin boka ne saboda an ce yana kaza yana yana tara gura kuma ƙarya ce ma wallahi yanzu ka zo ka kawo wani malami ka ce babban malamin na iya ake bai kudawa in dare yi a gan zaga na fakin motoci da takalma masu tsada so yana ga wani zai ce sama ta yi ruwa ta yi ya kashe mutum yanzu ya raya shi ya yi abubuwa na ban mamaki shi yasa da yawa mutane za su gudu jan Allah ya gaya mana cewa zai bayyana annabi isa alaihi salam shi zai sabko a wannan zamani ya kawo karshen rai shi zai kashe shi ya tabbata cikin hadisai da dama wanda manzo Allah ya labari shi yasa manzo Allah yace a rika neman tsari da sharrin fitinar dujal saboda idan kana addu'a in ya bayyana ma a zamanin ka to insha Allah sai Allah ya tsare ya tsare kai kare ka amma ba kowa zai sha ba in ya bayyana musamman duniyar yanzu duniyar rudu Allah ya kare manzo Allah idan yayi wannan addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masjid dajjal in kai wannan kaga masu mai da ulu nafsi to sai kawa kanka addu'a manzon Allah ce bima badalahu abinda kake bukata kamar da wancan hadisi yace annabi yace ka zaba addu'a da ta yi burge ka nan ne gurin addu'a jama'a ba an yi sallama ba a sunna anan ne ake addu'a bayan an gama tahiyya an yi wannan addu'o'in to duk roƙonka sai ka roki Allah a nan gurin ko da yaranka in baka iya larabci ba kar ka je ka kwafsa ka yi da Allah yana jin kowane yare ka zaɓi addu'a da take burge ka matsalar ka babbal a nan gurin duk ka zano su in ka iya ma kana iya lis galka wani ya gani kuma ya maka hasada eh ka yi lis ka haddace kayan ka kawai ka zara su a nan gurin nan ne gurin addu'a a nan ne ake addu'a ba sai an gama sallama ba a ce ayi addu'a da ai ku buku addu'a buku fatiha ake ta gobe ne Mm, to ga nan gurin fatiha ke annabi da kanshi ne ba da umarni ce sun maye da uli nafsi a nan gurin idan mutum ya gama wannan addu'a sai ya wa kanshi roƙo ka wa kanka addu'a duk abin da kake so ka roƙa a nan duk abin da ya bayyana gare ka kana bukata a wajen Allah to roƙi Allah a nan gurin Allah yana karbawa amma idan aka gama sallah ka daga hannu kana addu'a in dai sallah ce ta furulla nan gurin kai bid'a malamai sun ce ka iya daga hannu kai addu'a bayan sallar furulla in ta kama amma a subhanallah sallar nafila amma daga hannu ayi addu'a bayan sallar furulla wannan bid'a ne babu shi ba a taɓa samun ɗaya daga cikin magabata yayi ba manzo Allah bai yi ba sallallahu alaihi wasallam amma a nan gurin zaka addu'a ba tare da ka daga hannu ba Allah madaukakin sarki kuma zai karba ma wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi fi tashahudi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a cikin wato tahiyarsa da waɗannan addu'o'in da aka zana guda hudu sannan sai ya roki wani abin da yake so a wajen Allah shi kanshi yana ya kuma ya umarni a haka wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi adiyatin mutanawwi'a annabi yana roƙon Allah ma'ana yana yin addu'o'i a cikin sallah da wasu addu'o'i nau'ika daban-daban kenan ana suka iya addu'o'i nau'i daban-daban dan in ka zo sallah ka rika yi a wannan sallah ka yi waccan addu'a a wannan sallah ka yi waccan addu'a taratan bi haza wa taratan bi haza a wani lokacin yayi roƙon Allah da wannan a wani lokacin yayi roƙon Allah da waccan domin akwai addu'a al-mas'ala akwai addu'a al-ibada ana son duk kowace ka rika yi a cikin sallar ka adiyatu ukura wani lokacin zai watan wani lokacin ya karanta wata addu'a kuma daban wa amara musalla an ya takhayyara minha ma sha'a ya umarna duk wani mai sallah ya zaɓi addu'a da yake so a cikin sallah kai ka yarda kai sallah har ka kare baka roki Allah wata bukata ka ba nan ne gurin karbal addu'a wai ma cikin sujada ko kuma bayan tahiya kai roƙon Allah a wannan gurin Allah madaukakin sarki yana karbawa wa haka hiya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'o'i kamar haka daga cikin addu'o'in malai ya kawo addu'a ta farko har zuwa addu'o'i guda tara ko kuma goma addu'a ta farko shine Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wannan kaman waccan ce da illa kawai canza wadansu lafuza da suka riga wasu kaman yanda waccan ta gabata kenan kana iya yin kamar yadda ya zo a can ko kuma ka canza kamar yadda ya zo a nan duk ɗaya ne ka gabatar da wani akan wani sai dai ka dauki Allah ya raba ka da sharrin waɗannan ababen guda hudu ya ce Allahumma inni a'udhuka min al-ma'asam Allah yana neman tsari gare ka daga ma'asam ma'asam shine kamar ya asu bil insan wani sako da dan adam yake yi sai ka roki Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga sharrin wannan saban dan saban Allah yana janyo mutum bala'i a duniya sau da yawa mace yake samun kai cikin matsala bai sani ba akwai wani saban Allah da kai shi ya janyo maka wannan bala'in inda ka tuba daga wannan saban da Allah madaukakin sarki ba zai jarabe ka da wannan bala'in ba wal magarim kuma ka nemi tsarin Allah daga magarim magarim shine bashi bashi yan uwa bala'i ne domin an ji annabi yana wannan addu'a yana neman tsari daga bashi sai Aisha ta ce ma aka sana ma tasta'izu min al-maghrib ya rasulullah me yasa da ka ne ka yawaita neman tsari daga bashi naga ka ne ka yawaita neman tsarin Allah daga bashi bashi bala'i ne fa wallahi ya ga kawai da kaga wanda yake banka sai gaban kai fadi in ma ba yasa ba sai ka canza hanya to ga illar bashi da manzo Allah ya faɗa yace inna rajulan iza garama idan mutum bashi ya kai bashi akan shi hadasa fakaza ba zai iya zance yayi kayya ba da niyya ba shi yana saka zama makarici ko da ba makarici bane ka rasa yanda zaka yi ka kubuta sai ka je ka wa wanda yake binka bashi ne ariya aga illa bashi kenan wa wa'ada fa akala ba kuma bashi yana sa mutum ya zama to mai saba alƙawari kuma da mai saba alƙawari bane ba zai je guri kaza sai tana guna ko bai shi bashi sai ce ka addaje akwai matsala sai wasa a gani ya ce zai kawo rana kaza kuma ranar ta zo bashi da duk imanin ka bashi na iya girgiza ka ko wani mutum da yake bin wani bashi a cikin sahabbai shi yake ta neman shi masu gami ya mai amma shi ya kiyar za su gamu wani abarta ba ne banzai shi ya kiyar za su gamu an ce wata rana sai ya sallama gidan an yi katari sai yaran shi ya hoto yana baban ka yace yana gida yana cin burodi kasan yaro shi gidan gaskiya ne amma inda ya sallama zai ce kuce ba na da ya yi mike nan amma sai tambayi yaro to Allah yana da yana cin gurasa yi kenan sai ya sallama ya ce wani hoto na ganka kana da kana cin gurasa hoto a ga yau ta kare kenan sai an gamu da ya hoto ce dan Allah me yasa wai ka kiyar zama game ce wallahi ni ba shi nan da kake bira ne in mun ga masan me zan ce maka to shi kenan ka dauko takardar ya dauko takardar to wannan shine bashin da nake binka sai yasa ya kusa yace daga yau ka biya har lahira kuma ko gobe kai kana da wata matsala ka zo ka kake tsammanin an yi wannan ya wuce eh dan wannan dai yanzu na yayi maka ni maso nake Allah ya yi maka gaga abin da yake da wahala yanzu yasa mutum ko mutuwa yi in ka tana kana bin shi bashi taimakon zaka mai na farko ka yayi mushi ka fara yaye mashi bashi ko da bashi bala'i ne ko kuma yanzu na wani gani yake ma harka ne kawai inda a bashi an kare wani wanzai karɓi bashi mutum amma ya jina mashi roƙon Allah wai kai ya tambaye shi da Allah ka dewa ko musulmi ne sallah ya dewa ya ci bashin wai amma yana mashi roƙon Allah ya rihe bakin shi kai ya tambaya da yawa ne fa kaje gurin mai yanka kasuwa gani wani ma sai a yi zai haukace da kai tambaya kai wani lokacin ma kisa ake to ina imani ya tafi to ba shi bala'i ne yana sa mutum abubuwa daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa mutum idan zai yi zance yayi karya har wajen daukan ma ana yin karya saboda wani kawai da gaskiyar bai baka ba sai ya ga to bari ka dan yi faro faro wallahi yana so saboda rana kaza akwai kaza rana shi kuma karya ne babu wannan abu kuma ya karba kuma a yi ta kan fara da illa bashi gina shi sa za Allah ke neman tsayi daga bashi ballantana idan mutum yi mutu ana bin shi bashi ai babbar matsala ke a harko harko musulunci idan ana bin mutum bashi in ya mutu idan an zo sallah sai manzan Allah ya ce wannan ana bin shi bashi eh yana da bin shi bashi gashi yana da abin da za a biya aka ce a sai ce to komai sallah ni ba zan mushi ba Allah ya hana ni kai da ku kuwa da uwan ku sallah an ce da karshe maza Allah sallallahu alaihi wasallam da dukiya ta zo idan mutum ya mutu sai ce idan mutum ya mutu sai annabi ya ce duk wanda yake bin shi bashi ya zo ni zabe idan kuma ya bar dukiya ta magana shi a wani lokacin maza Allah ya ci gaba da wa kowa sallah saboda Allah ya kawo lokacin zai iya biyan bashi ga kowa sallallahu alaihi wa sallam saboda tausayi irin nashi alaihi salatu wassalam to wannan shine addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam neman tsari Allah da abubuwa guda hudu sai ya kara da biyu suka zama nawa shidda da sabon Allah da kuma bashi addu'a ta biyu shine Allahumma inni a'udhuka min sharri ma amil Allah yana neman tsare gare ka daga sharrin da abin da na aikata wa min sharri ma lam a'mal da kuma sharrin abin da ban aikata ba baya kenan akwai waɗansu ayyukan da kake yi suke janyo maka sharri a rayuwa idan kana neman tsarin Allah da su sai Allah ya kare ka idan ka yi shiru sai Allah ya jarabe ka da wannan abu sai addu'a ta hudu Allahumma hasibni hisaban yasira annabi yana wannan adar ya Allah ka mun hisabi hisabi mai sauki shi ba an gafarta mashi wadin laifin da yi sallallahu alaihi wasallam da ma wanda bai yi ba amma sai ga shi na roƙon Allah ya yi mishi hisabi mai sauki ranar kiyama mu muka fi cancanta mu rika wannan addu'a Allahumma hasibni hisaban yasira ka rika roƙon Allah wannan addu'a sai addu'a ta hudu Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika ala khalq Allah da saninka na gaibu da ikonka akan dukkan halittunka a haini ma'alimtul hayata khairuli Allah ka rayar da ni a wannan duniyar muddin dai rayuwar ta za ta zamanto alheri wa tawaffani idza kanat alwafata khairuli Allah ka amshi rayuwata a lokacin da ka san mutuwa ta fa zama alheri a ai wannan adal ba kowa zai yi ta ba ko yanzu da ai da a roki Allah ta fari amma dan magana mutuwa da ba kowa yake son ta ba saboda galibi muna kyamar mutuwa don mu shiryawa kanmu ayyukan alheri bane inda ka san kawa kanka tanadi ai da ba za ka ji tsoron koma zuwa ga Allah kaman gari ne a ce kana da gida a can kana da abinci kana da komi aka ce za a je garin kana da matsala ne da ka je ga masaukin ka amma kai baka da kowa a garin baka da kuma ba kudi a aljihu aka ce a je ai za ka yi tunanin fargaba da matsalar za ka ci karo da ita wala ba abin da ke samu jin tsoron mutuwa illa sabon Allah da rashin shiri da Allah idan kana da kyaukyar alaka da Allah idan ka tuna mutuwa ai farin ciki zaka yi sai ka ji ba kila wani hutu ne zaka je wata rayuwa da tahi wanda da kake ciki amma da kai ka tuna mutuwa kana dadar kana to mu dai abin da Allah ya to akwai matsala yi kokari ka kara gyarawa tsakaninka da ubangijinka na daga cikin addu'o'in manzon Allah Allah ka amshi rayuwata idan har ka san mutuwar ta fi zama alheri a gare ni ka rayu da ni in rayuwa za ta zama mutuwa alheri a gare ni wa asalaka kashe ta kafin gaibi wa shahada Allah yana roƙonka jin tsoronka da tawazu zuwa gare ka a bayyane da kuma a ɓoye wasu alaka kalmatul haq Allah yana roƙonka kalmar gaskiya duk zancen da zan yi zama to gaskiya zan faɗa akwai wanda wanda ƙarya ma yake cin abinci ƙarya ita ce babban jarin da kaga wannan matsala ne su ake ka roƙi Allah ya sa kalmar gaskiya ya zama to take huda a bakinka wa fi ruwatin alhikma wato kalmar gaskiya da hikima wal adl fil ghadabi wa rida Allah ka sanya mana yin adalci a lokacin da raina ya baci ina cikin huci ya zama to ina adalci kuma a lokacin ma da nake cikin nutsuwa da kuma kwanciyar hankali wasa da kalkasa da filfakar walgina Allah ina roƙonka ka ba da daidaituwa ko ina cikin talauci Allah ka ba da daidaituwa akan hanyar daidai ko ina cikin wadata dan sau biya talauci yakan sa mutum ya dirafi ya bar hanya kuma ita ma wadata tana sa mutum ya bar hanyar Allah amma idan kana addu'a sai Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya ko a cikin talaucin kake balle a cikin wadata kuma wasu alaka na'iman la yabi Allah ina roƙonka ka bani ni'imar da bata karewa wanda zan amfani da ita inimtu da ita anan a kabari ba an ci karo da ita har kuma ranar lahira inimtu wasa alaka qurata ainin la tanfar Allah ina roƙonka ka bani sanyin zuciyar da baya yakewa dan saudiya wani zai rayu cikin ni'ima amma bakin ni'imar ta shirin da malaika ya zari mai rai rayuwa ta barzaku cikin matsala zai yi ta kuma ranar kiyama akwai matsalar ta kowace matsala Allah ina roƙonka ka bani sanyin idan da bai yakewa wasa alaka rida ba da qada Allah ina roƙonka ka bani yarda bayan hukunci sau da yawa Allah zai hukuntar da wani ba kanka na asara ko rashin lahiya sai ka ji baka ji daɗi ba to wannan rashin jin daɗin matsala ne idan Allah ya taimake ka duk abin da ya faru sai ka kabe ka wuya ka yarda daga Allah ne sai Allah ya baka lada domin asabaru inda sadamatul ula hakurin da Allah yake bai mutum lada wanda ka yi shi lokacin abuwal abu sai ka ji ka jure ka hakura ka kuma zuwa ga Allah to Allah zai ka zai amma sai da kai ta jin ciwon abin da bakin ciki da damuwa da jaje can daga bakin ciki kai shi kenan mun dogara da Allah ayya kai asara shi yasa ake wannan ada Allah ya baka wato yarda da hukuncin da za a zartar a kanka a kowane lokaci wasu alaka badal aish badal maut Allah ina roƙonka ka bamu rayuwa wanda take mai sanyi bayan mutuwa wasu alaka lazatun nazari ila wajhi Allah ina roƙonka ka bamu jin daɗin kallo zuwa ga fuskarka akwai ran da Allah ta'ala zai yaye shamaki ya fito ɗan aljanna su gaci to ganin Allah ya fi komi daɗi a cikin aljanna kai tuni da kana roƙon Allah wannan a cikin sallaka wasu aluka a shau ila da ƙaye Allah ila roƙonka shauki a san shauki ko ka ji kana tsananin so tsananin ƙauna ka haɗu da Allah duk wanda yake ƙaunar ya sadu da Allah Allah yana ƙaunar ya sadu da shi duk wanda yake ƙyamal ya haɗu da Allah kuma Allah yana ƙyamar haɗuwa da shi don harici ba mai kyau ba ne to ana so a cikin zuciya ka kana shauƙin haɗuwa da ubangijinka ba ka da wani masoyi duk duniya da ya kai ubangiji idan har soyayyar ka ta gaske ce ka taba ganin mutum yana kyamar ya da masoyin shi an taba samun mutum mai hankali kuma yana kyamar ya da masoyin shi to ta yaya kai baka ka sani da Allah kuma an ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine mai jibanta babban masoyi ga masu imani to da kaje baka shaukin haduwa da Allah kana da matsala a cikin zuciya imma matsalar imani ko matsalar aqida to shine anan kake roƙo Allah ya baka shauki kauna wajen san haduwa da shi ubangiji subhanahu wataala gairar da rayu mudarra ba tare da wani cutarwa ko kuma cutuwa da za ta cutar da kai ba wala fitnatin mazalla ba tare da wata fitnar za ta iya batar da kai ba Allahumma zayyana bi zinatil iman Allah ka mana ado da adon imani dan duk yadda mutum yayi ado a cikin riga idan zuciyar shi ba ta da kyau kaga an samu matsala kenan shine wani mawaƙi yake ta zaga mutum ido na mutum kunne na mutum hanci na mutum amma in an shiga al'amarin zuciya sai ka gano kura da shi gashi fasfas a haka mai kyau ne amma zuciya ba ta da kyau to shi sa ake so ka rike roƙon Allah ya kawata maka zuciyarka da kawal imani waje Allah hudata muhtadin Allah ka sanya mu cikin shiryayyu waɗanda kake shiryawa duka waɗannan suna daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma ya karantar da wannan al'umma ta rika yi da haka anan zamu tsaya saboda ganin addu'o'in suna da yawa insha Allah cikin darasi na gaba sai mu shigo da su akalla ya kamata a ce daga nan inda muka fara zuwa inda muka tsaya duk wanda bai haddace wani addu'a ba a ce ya dage ya haddace zai rika sawa cikin ibada shi wala addu'o'i ne masu tsada duk wata addu'a da zaka yi to ba ta kai wannan lafazin da ya hudu a bakin manzon Allah ba Allah ya bata kai ba kaga ta an ce ka roki Allah da duk abin da kake so ko shi annabi ya ce sai ka roki Allah da duk abin da kake so to abin da kake so kin idan ka kalli waɗannan addu'o'in gaba ɗaya ka cokan duniya da lahira an sanya masu mace ila ka na duniya da kada zaka roka ko to wannan in ka in ka dauki wayannan addu'o'in gaba daya sun hada duniyar da lahira ka cokan shi yasa duk wani lafazin addu'a da mutum zai aiki da shi bai kai wanda lafazin ya fito a bakin da baya gariya ba bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kuma lafazin da ya fito cikin alqur'ani shi yasa bi kokari mun kan haddace da musassa a cikin addu'a subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh